قدره ومقداره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم
ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها yayin da aka tambayi uwar muminai sai da Aisha Allah ya ƙara ya dagare ta عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم a bisa ɗabi'o'in nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama قالت sai ta ce كان خلقه القرآن ɗabi'o'insa ƙur'ani ne يتأدب بآدابه yana ladabtuwa da ladubban ƙur'ani ويأمر بأمره yana kuma umarni umarnuwa da umarnin ƙur'ani وينتهي عن نواهيه yana hannuwa kuma daga barin hana-hanan ƙur'ani ثم قرأت قوله تعالى sannan sai ta karanta faɗin Allah ta'ala irin yadda Allah ya ladabtar da manzo Allah خذ العفو kai kai riko da rangwami ya rasulallahi وامر بالعرف ka kuma yi umarni da ainihin alheri وأعرض عن الجاهلين ka bijire ka kau da kai daga barin jahilai wawaye in suka yi wauta suka yi wa- wawanci ka bijire daga ka ka kyale ka kau da kai Allah ne koya manzon Allah Allah kuma haka dama manzon Allah yake Eh, takarimi ne ga musulunci da kuma girmamawa ga manzon Allah Eh, maganar nan tata dan dai a taho da mu mu je cikin Qur'ani mu koyi halayen annabi cewa halayen annabi halayensa wato alkur'ani to haka ne amma tun kafin ƙur'anin ya zo ai akan hakan yake kaga ana girmama addinin ne da ƙur'ani saboda girmama manzon Allah baka ga an su sun ambace shi ma s- tun kafin ma a aiko shi ai suna cewa da shi Muhammad al-Amin Eh, wajen amana wajen kuma gaskiya ba su taba tuhumarsa da jin abin da ba haka ba daga bakin annabi ba a taba ji ba Eh, to kuma duk wannan shine abin da aka cika ƙur'ani da shi Mm. na'am
وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم haƙiƙa ubangiji Allah ya umarci manzansa sallallahu alaihi wa sallama أن يؤدي من حرمه ibawo wanda ya hara wanda ya hana shi وأن يسل من قطعه ya sadar da zumuncin wanda ya yanke masa ya ƙi zuwa gunsa kai je ka gurinsa ya rasulallahi وأن يعفو عمن ظلمه ya yi afuwa da rangwame ga kuma wanda ya zalunce shi ومن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم yana daga kyan wato tada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama الحنانة والشفقة tausayi da kuma dai tausayawa والمساعدة لخلق الله da taimakawa ga halittar Allah وهو يخالق الناس بخلق حسن shi yana ɗabi'a yana hulɗa da mu'amala da mutane da tada wacce take mafi kyau حتى يفرح ويضرب كل من أصحابه har kowanne daga cikin sabon manzala yana yin farin ciki yana karsashi na farin ciki a zahirinsa da baɗininsa بمعاملته saboda mu'amalarsa da manzon Allah وحسن معاشرته صلى الله da عليه kuma وسلم kyakkyawar mu'ashara annabi sallallahu alaihi wasallama da su وقد أوصى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم mu'azan معاذا hakika annabi mai girma ya yi wasiya ga mu'azu ɗan jabalu فقال ya ce da shi اتق الله حيث ما كنت ka ji tsoron Allah mu'azu inna duk ka kasance واتبع السيئة الحسنة ka biyar da kyakkyawa kan mummuna sai تمهها ta shafe ta wani mummuni wani abu mai muni akai kai zo zo kai mai kyakky- ka zo kai mai kyau wanda ya zage ka yi maka cin mutunci ko ya maka rowa kai ba shi ka yanke ka datse lamarin ba وخالق karama ba shi kenan نعم.
amma kai maka sharri karama to ka dorar da sharri ya zarce kenan Eh, sai a fi- kamar da shehu nazifi ya ce ne in aka yi maka sharri karama to fatu za min shirurul madidati sai ka rabauta da sharri mai dorewa da manya suna rama sharri ya'ya da jikokin jikoki da za an ban mu cikin garari to duk wanda aka yi wa sharri manyan mu sai su yafe su kyale sai su yi alkhairi wai sharrin ake so dai a datse a ƙulla alkhairi na'am wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin ka yi ɗabi'a ka ɗabi'antu ko da kai hulɗa da mutane da wato ainihin ɗabi'a mai kyau wa qad qalat ummu salama ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallama haƙiƙa ummu salama mata annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce ya rasulullahi ya manza Allah a ji wannan hadisin ba da kyau
almar'atu bai min- manzon Allah ne sai da ummu salama kuma kaga bazawara ce mazala ya aure ta tana da ya'ya ma guda biyu a wajen abu salama Mm, da namiji da mace Mm, salama ne abu salama ummu salama to da ya shahada a hudu din nan ko to kaga wato it- shi shine take tambayar manzon Allah saboda nutsuwa da hankali da tunani sai za ka ji abin da take tambaya wani wani yanayi ne da wani hali ne da ita take ciki sai ta tambayi manzon Allah ta ce ya rasulullahi ya manzon Allah almar'atu minna mace daga cikinmu tatazawwaju bi adadi azwajin tana yin aure da adadin mazaje ta Wata- auruwa ne ta auruwa ne ta wa tadkhulu hiya wa azwaju hal jannata sai ya zama duk mumine ne mazajenta ka gani to sai ta zama ita ma mumina to alkiyama ta shiga aljanna da mazajenta duka su shiga aljanna fama aman takuni ya rasulullahi da wa za ta kasance ne ya manza Allah ta kaga ai halinta kenan ko Abu Salama har da shi aka yakin Badar ya shahada a Uhud ya diya koki duka da Annabi tare da shi da shi aka yi bai'atul Ridwan shi ahlu Badar ne ka gani duka an yi yakoki da shi ta faqala kuma ya zo bayan ya yi wa fati mazala ya aure ta don annabi baya barin mata in mazansu sun mutu sai ya ƙoƙarin haɗa su da maza wance ta auri wance wani na haɗa to sai umu salama in aka zo ai mun yi tarihinta ko Na'am.
mazala bayan wafatin mijinta ta gama idda ya yi ƙoƙari haɗa ta da sahabbai wannan ya aure ta sai wannan ya kauce wannan ya a'a duka baki ɗaya sa auna aka- annabi ya nema to shi kuma manzo Allah ya fi so ya abu a cikin daɗin rai har ma su masu sharhin hadisin tarihin rayuwarta suka ce da yawa sahabbai suna ganin ba mai kyau ba kyakkyawa ba ce sosai irin sauran mata kaza kaza dai da irin waɗannan dai saboda haka kowa sai ya dinga sai manzo Allah ya ce to shi ya aure ta la ilaha da illa Allah izini daga Allah dama haka manya suke in ka tashi ba da umarni sai kai kai- ka fara kuma ummu salama mai kaifin hankali ce mai tunani ce rayuwarta da annabi an samu alheri kwarai ta zo da abubuwa da yawa masu kyau da shawarwari da irin sauraron da manzon Allah yake mata to shine sai manzon Allah izini daga Allah aka ce to yana neman mata miji take jibrilu da ya zo sako daga Allah to Allah ya ce ya aura maka ita ita ce ma- kai ne mijin shi kenan to har ma lokacin da manzo Allah zai aure ta sai da izinin ya zo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika mata a gaya mata shi yana santa zai aure ta sai ta ce wace ita wane ma- wane mutum Hmm.
annabi muhammad ya fi ƙarfi na ya fi ƙarfin wanda ya fi ƙarfi na ma ai ba zai yiwu ba ni sai maza Allah ya ce a gaya mata abin da ta faɗan nan ba uzuri ba ne zai aure ta sai ta ce to a gaya manzan Allah uzurin nan nata uzurin da take gani kanta fa har ya fara akwai furfura a kanta fa ya za a yi mazala ya aure ta maimakon aure yara ita da har ta fara furfura sai mazala ya ce a gaya mata abin da ya sauka a kanta mu ma ya sauka a kanmu a halla bina ma a halla biki a gaya mata abin da yake kanta mu ma ya sauka akwai shi a kanmu yadda annabi bai da furfura da yawa sallallahu alaihi wasallam saboda akwai furfura guda sha bakwai nan ko da ce a gaya mata mu ma akwai ta rasa yadda za ta yi. ta ce to a gaya manzan Allah ni fa ina da yaya ina da yara yanzu ya za a yi manzo Allah ga hidima ga jama'a kuma ka auro da ina da ya'ya ya ce abin da kike da shi muna da shi wala na malaki ba yara ba mu ma muna da su to izini ne daga Allah ba wai wani abu ne annabi shi kawai mayan dubu anil hawa ne in huwa illa wahayin yuwa aka dai diyar da za a yi manzan Allah sai da Allah isa ita sai da umu salama ta ta ganin abubuwa na ban mamaki daga Allah na tabbatar da wannan aure da ba makawa manya daga sahabbai suka kai kawo kuma suka yaye mata hijabi nan aka yi auren ta zo ta samu manzan Allah ta ga zama ta ji daɗin zama tare da cewa mijinta babban na kusa da annabi ne babban sahabi ne babban dan aljanna ne yana cikin mubashiri na bil jannati ma to ranan tana zaune da manzo Allah sai ta yi wannan tunanin ta ga cewa mijinta ta tabbatar dan aljanna ne dan ya je badar ya je uhudu ya je tuka ya dide ga yarda da ya samu gurin manzon Allah dan tsananin kaunarsa ma da manzon Allah annabi ya tsaya lalle matarsa ba za ta zauna ba miji ba to shine sai tana tunani sai ta tuna to yanzu gashi manzo Allah ne mijinta mijinta ma sahabi ta tabbatar zai je aljanna ina ga annabi Muhammadu to in aka je karfa a je aljanna irin wannan dadi da ta fara ji na zama da annabi a je a ce ta yi can wajen Abu Salama shine abin da take tunani kar a je lahira a ce kuma sai mijin farko a raba ta da manzon Allah to manzo Allah da ta faɗa haka cewa bace da ta auri mazaje wannan mazajen sai ta kawo misali ta auri mazaje kuma wannan muminai ne su ma yan aljanna ne in ta je aljanna suka je aljanna gurin wa za ta zauna kuma duk ga mazajen ta aljanna mai manzo Allah yace faqala ya ummu salamata sai manzo yace ya ke ummu salama innaha takhiru tukhayyiru na'am ana tukhayyiru ana ba ta zaɓi fatakhataru ahsanuhum khuluqan sai ta zaɓi mafi kyansu ɗabi'a
ya ummu salamata jera ma- jera mazajen ake gaba ɗaya a jera mata sai a bujiro mata da duk irin rayuwar da ta yi da daɗin da ta ji da wahalar da ta ji a nan gurin sai ta zaɓi wanda duk ya fi kyakkyawa ɗabi'a a duniya sai ta zaɓi mafi kirki to idan ku aka jera mazajen duk duniya da annabuwa ya fi kirki a'a daɗin da ta da- to sai ta ce to alhamdulillah ta san ta samu yaƙini a lahira da manzon Allah za ta zauna Eh, to kaga husnul hulki kenan shine sai manzo ya ce na'am ya ummu zahaba husulul khuluqi bi khairai ya dunya ke ummu wal ya akhirah ke ummu salama ki sani wato hus- kyakkyawan ɗabi'a ya kwashe ya tafiyar da alhairan duniya da lahira in dai da kyakkyawan ɗabi'a to duk alhairin duniya mutum zai samu alhairin lahira ma duka mutum zai samu alhamdulillah alhamdulillah Allah ya ƙara annabi daraja ƙara annabi daraja tambayoyi na'am
wannan ba Allah yake can da karashe lafiya cewa babanmu ya yi rashin lafiya tun kafin azumi sai ya rasu uku ga wata ga watan azumi kenan shi ne ke tambaya ya za su yi da azumin sa ɗaya rage a ba komai ai ai mun yi wannan amsa rana Ai, wanda ya rasu a cikin azumi kuma ai ai ba azumi kansa azumin da ya samu ya yi ko kuma wanda bai yi ba na rashin lafiya duka wannan allah ba zai ba komai gila azumi uku ma da aka yi gila bai san ma an yi ba ko kuma bai iya yi ba ba lafiya to kaga babu abin da za a ce za a yi masa ko ramuwa ko wani abu ballantana kuma wanda bai riska din ba Mm, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha
wannan kuma yake cewa yana azumi haƙorinsa na ciwo sosai na ko yana azumi ne amma haƙorinsa na ciwo sosai haƙori eh ciwon haƙori na shin zai iya kuskure saboda ya samu saukin raɗaɗin wannan zafin ciwon haƙorin kuskure na magani a a kuskuren da na magani ba eh shine idan kuskuren da zai yi ba zai shiga makogoransa ba zai iya fitar ne zai yi amma idan yana tunanin in ya kuskuren nan sai ya je makogoransa to ya haƙura da kuskuren sai an sha ruwa kawai don duk abin da kuskuren zai man na magani daga asuba zuwa magaruba ya daure ya cije in ya so in aka sha ruwa ya ta kuskura far asuba zai fi
a ba irin wannan ba shi ba kuskuren magani kuskure na maganin ciwon haƙori ko eh
to idan ya zo tura ɗin ya yi yawa saboda yanayin ciwon haƙori yana da zafafawa da yawa eh to shi mutum zai iya haƙura da azumin ma gaba ɗaya saboda in dai tsanani.
a dama addinin lahi yusrun ai sauki ne addinin Allah amma ja'ala alaikum fi dini min kharaj yuridu lahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ko in dai ciwon hakori zai dame shi zai wahala ya bar azumin ya ta magani in Allah ya bamu yawan resh bayan bayan bayan Sallah.
azumi sai ya rama wa in kuntum marban aw ala safarin Mm.
فعدة من اليا- من أيام أخركم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الأسرة ولتكملوا العدة abin da aka ce a je a cika shi a bayan sallah in dai haƙorin ya nemi masa kuɗa ba zai iya nutsuwa ba bai san ma halin da yake ciki ba sai ya yi maganin nan to sai ya ta yin kuskurensa kawai Eh, sai ya yi ci gaba da shan maganinsa da komai bayan sallah abin in ran ya ji sauƙin ya ji zai iya ba sai ya kuskure ba sai ya azumi sai ya kirga wannan ya yi wannan kuma ya kasa yi don masiba da ciwon haƙori to kaga sai ka san ciwon haƙori yana da wahala zai iya wahalar da shi sai ya bar shi azumi sai ya rama lalura ce uzuri ne Mm, ballantana kuma a cikin kuskuren ƙarshen ta akwai tunanin ƙila ya iya shiga maƙogwaransa
wannan kuma yake cewa shi masu bugi ne a alolan liman ce ta warware da liman ya tashi janyo wani a baya sai ya janyo shi shi kuma bai fi raka'a biyu ya samu ba
ya janyo masa buki eh eh da haka liman ne alolarsa ta karye da alolar ta karye sai ya janyo wani a baya to shi wanda aka janyo to sai ya zamto raka'a biyu kaɗai ya samu a cikin sallah ana bin sa zai sallah da zai cika to eh shi ya zai kuma gashi ya riga ya shiga gaban zai cika.
mustakhalafin mustakhalafi kenan Mhm.
Eh, idan aka janyo masa buki da shi ma ya san shot ya samu sallar liman ya jona shi ya hada shi da limanci sai shi ma ya yo baya baya sai janyo wani isa ya komo wajensa idan ba yadda zai cika musu su suna da cikakkiyar sallah kuma suna masu bin sa duk da dai wasu suna ganin idan har ya ishara sun gane masabuki ne za su iya zama ya cika sallarsa sannan ya dawo ya sallama su sallama tare wasu sun yarda da haka amma ya yi ƙoƙarin shi ma istihilafanci ya tabbatar ya janyo wanda yake ganin su ne suka samu cikakkiyar sallar ya ja shi ya tura shi ya dawo baya sai ya cika musu haka zai yi don a samu kubuta
Oh, wannan kuma yake cewa wani ne yake rabon kuɗi a unguwa a gida in ya ba mutum ɗaya baya karawa wani sai ga mata ta karɓi mijin eh, ta karɓi namijin nake gani sai mijin ya zo aka ce an ba matarka ga ta can sai ce wallahi ba mata ta bace kuma matar tasa ce to da haka shi kuma ya haka ne don a ƙara masa to yi rantsuwan nan da ya cewa wallahi ba matata ba ce mai hukuncin auren nan ta ji ta matar ai shi lamarin aure rabuwarsa yana da wuya in ya faɗa a nan ba wallahi ba matata ba ce don ya karɓi kuɗi kawai ya yi rashin kyautawa da ya rantsuwa ta ƙarya ta lagawuce wataccen ba ta ji ba ai ko aure baya lalacewa baya rabuwa sai fa ba ta ta ji Eh, inda mutum zai je a zuɗi zai can gefe ya ce na sake ta na sake ta na sake ta in dai bata ji ba ai bata saku ba cewar ba matata ba ce ba ta ji ba kawai ya samu kudi ya zo ya samu matarsa su kara su ci gaba da harka ba wanda ya ji ai aure bai lalace ba sai dai yin hakan bai kamata ba wasa ne da aure da kuma wasa ne da lamarin Allah ka ce ba matarka ba ce bayan kuma matarka ce amma in ta ji wannan to ai kaga magana ta zama wata iri sai dai an tambaye shi saki nawa yake nufi ka ce ba matar ka bace kamar dan a bashi imani eh dan a bashi ne Mm, so- niyya niyya za a duba amma in a gabanta ne ya rantsa ya ce wannan wallahi ba matata bace ya karbi kuɗi ya tafi to kaga ya yi rantsuwa duk da talaga wuce amma kuma dole sai an tabbatar da cewa ita ma da kanta za ta nemi to kace ne ba matarka bace dole sai an sabba an tabbatar da wani abu a ciki yace ba da niyya yake nufi ba dan ya karbi kuɗi ne to saki kuma ya shiga dan sai dai a ce nawa yake nufi sai ce, to to kin ga mu ban magana nan a bar shi a daya na komar da ke mu tafi gida an gane amma idan bata ma ji ba kan ma ya bari ta ji kawai harka lafiya lau sai dai kawai ya yi wasa da lamarin da bai kamata a yi wasa da shi ba kuɗi za su iya sa mutane su yi duk abin da ba ka zato balle ma a wannan zamani Eh, wadda zamanin ƙarshen mulkin ba kama suna Eh, an wahala sosai shi sa dole wasu fatahohin dole a yi afuwa Mm, na
Ah, shi kuma wannan katti ne suka shigo katti ne suka shigo da makamai eh garada ne suka shigo da makamai suka tsare shi cewa sai ya saki matarsa eh ko kuma su ah, halaka shi ma to eh shi kuma sai ya saki matar in ba ta saku ba Aha. to macen da ta ya zamto kuma ta tilasta wa mijinta ya sake ta Mm,
cewa in ya haifi ya sake ta shi kuma sai ransa ya ɓaci sai ya sake ta ta saku Ƙwarai. da dai ya jure bai sake tan ba eh na haifu wai in dai ka haifu to ma wannan wani irin magana ne da ban haifu ba kya gani Mm. ai wanda bai haifu ba an yi barinsa ko ko kuma ya koma to to wasu suna cewa tilastawa da ta yi ya sake ta to wai ya sake ta baya cikin daɗin rai kamar tilasta shi aka yi kamar hukunci ɗaya ne ta wanda saku ta saku ta saku da ya ce na za ai ai ta saku akwai dai inda ake shirman a ce tunda babarsa ce ta tilasta sai ya sake ta bata saku ba yan uwa ta tilasta a yi saki ko ta saku wannan dama full ne ko uba ko uwa ba ma sai sun ce a yi sakin ba in dai sun ce ba sa son zaman ka da matan nan ba ma bukatar saki kawai ta saku ka ce wai ka bata takarda ko kai saki a ubanka ya ce ba na so zamanka da wannan ba na so to ta saku Mm, irin to balle yanzu irin halin da muke ciki babanka ko mamanka ba ta so ka auro wance ka ce sai ka aura inda ka san rubutu akan ruwa haka za a ɗaura aura in dai uwa ko uba suka ki suka ji ba sa son zama da matarka an gama mun sha kawo hadisi na na ibn umar ko kowa ya sani to amma in ba su ba in uwar matar ce ko uban matar ne yace sai ka rabu da ita baya son ka zauna da yarsa bai da wannan damar don harka ba a hannun yar take ba da za a ce saki ko zaman aure a hannun ya yake a hannun mata yake ubanta ko uwarta ta ce ba ta son zama ita ma da sai amma tun da a hannun miji ne to daga bangaren miji iyaye in suka ki suka ce ba sa son wance ta zauna da kai ba na son aurenka da wance to babu bukatar ma saki aure ya lalace Eh, in ka yi saki biyayya ne don tabbatarwa da iyayen ka yi abin da suke so don sai ka rubuta ko ka ce na sake ki wance za su ji daɗin amma da ma za ka ce da ma za ka yi shiru ta fita fita ta bar gida shi kenan amma dai amma amma iyayen mata iyayen mace ko ubanta ko uwarta su matsa sai ka sake ta a wannan ko ba zai yiwu ba ba ma- ba ba wannan in sun kai ka kotun da aka je aka buga aka matsa alkali ya sa aka sake ko aka to shi ne wannan amma dai wannan a gida uwarka ta ce ba na son matarka kai ana wasa da iyaye amma babu abin da annabi bai faɗa ba sallama kuma duk bayan allah nan hadarorin nan duka za ka ga inda suke magana iyaye da yadda suke tun daga kan manzon allah da sahabbansa halifofin nan har zuwa kan maulan mushau tijani za ka ga suna ta magana iyaye kuma irin waɗannan hukunce-hukuncen na da ƙa'iku haka za ka ga suna ta fitarwa ana ta faɗa don ka to wanda aka ce baya son matarka ƙinsa da zamanka da matar Allah ya lalata auren wannan wani irin girma ne da shi a wajenka haƙƙin babba ne fa yau saboda haka mu kiyaye duk wanda ka ji babu su koma manta kaga ta fara damuwa da zama da matarka kawai kai kai hikima to yaushe ma abin da babu ka ba ta so zai dame ka a wani kai wata soyayya da wani kai ta wani son wata mace babanka baya son ta ko mamanka bata damu da zamanka da ita ba to ai macen da ta samu soyayya uwata ko ubana ai ita ce macen da zan liƙe ba raguwa ko amma mama tana ganin wannan bata yi min ba ai ba magana amma dan dai ta mata ta ce ta matsa ka sake ta baka iya zama namiji ba da Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna ka bata tatan in dai ka haifu ka san wani zai ce ina haifu ki je na sake ki wannan wauta ce hajji ana cewa idan mace ta matsa sai an sake ta wata rigima da aka yi ta ce da wannan ce an mace ta ce sai ka sake ta ba a sakinta sannan in ka sake ta ba za ta ji zafin sakin sosai ba sai ka lallaba ta ta yi haƙuri in ma haka ƙudurta ta nemi saki sai ka sake ta to a bari hankali ya kwanta hankali ya kwanta ta dawo cewa sai da kai za ta zauna sannan ya so sai ka sake sai ka sallame ta amma da ta shedan yana kanta tana jin zafi sai ka sake ni uwarka ta haife ka ba ta haife ni bakin aure ne sai kai kuma ka sake ta shikenan kai kagan baka bata mata ba amma ka bata mata dai ba za duk da dai sake yin ya auku diya da ta so sake sai ta shiga damuwa haka akwai wani dan uwa da aka irin wannan zai a ta sake ma abin da ba daɗi aka irin wannan aka hakura sai da komai ya shige ana cikin zaman lafiya ana lob cito wace ga abin da kika nema ran nan to wannan ma ba kyau kai hakuri kawai tunda abin ya shige kawai amince ka dake sai aika dake ka yafe shi ya fi Allah ya ba mu dacewa
wannan ya ce na ƙara yana buƙatar ƙarin bayani a wajen shehi akan fatawar ibn taymiya na cewa sakin mace saki uku a cikin kalma ɗaya saki ɗaya saki uku cewa na saki ke saki uku kalma ɗaya to ai wannan maganar ba ta ibn taymiya ba ce magana ce ta hadisi da kuma magana ta tun zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda an tabbatar ba ɗaya ba ba biyu ba kalma ta saki so kalma saki uku a kalma ɗaya annabi ya yi hukunci da ita a saki ɗaya ne sai dai an yi ta tarahi ya sake ta kwanaki ma ya kuma sakinta ranar ma sake ta uku an yi daban-daban sannan ne a haka aka taso farkon shari'a har zamanin sayyidina abubakar haka ake har sayyidina umaru ya hau ma kan mulki ya kusa kaiwa shekara akan haka ake sai sayyidina umar ya ga cewar wasa da sakin aure da ake kowa ya saki matarsa saki uku wannan ma saki uku kuma an mayar saki ɗaya an koma to sayyidina umaru ne ya yi tunani ya yi ijtihadi ya ce to daga yau duk wanda ya kuma sakin matarsa kalma a kalma ɗaya saki uku to saki uku ne hata tanki ha zaujan gairahu saboda haka sai aka samu sauki sai aka daina musulmi suka ɗaf aka daina saki uku don sakin bid'a ne sakin da annabi bai ba da umarni a yi ba sakin da allah baya so a yi ko dan ba kuke ko kashe ka matar ka ta farka in har za ku rabu kai mata saki ɗaya ma amma saki uku ai wulakanci ne me zai sa ka yi mata saki uku yi mata ɗayan in ya so ka rike kai ukun a ranka ba kome ko amma wannan ai ba ɗan taimiyya shigo da ɗan taimiyya a nan malamai gani suke jingina a'a alaikum bi sunnati kuma fa ma'anar bane ya ce mu bi sahabban alaikum bi sunnati wa sunnati hulafa'i ar-rashidin abinda annabi ya aikata da abinda sahabbansa suka yi alsayin na umaru shi ne fa yake zuwa da ra'ayi daga kansa Allah ya saukar da wahayi akan wannan ra'ayin saboda isarsa wajen Allah saboda haka idan dai saki dai bayan wannan hukunci da sai na umar ya zartar duk wanda ya saki a kalma ɗaya uku daga nan ilamun kiyamatu uku ne kaga ba yadda za a ba jayayya ba jidali kuma utitun min ilmi illa qalila ba ba cewa yanki sai kaza in kai an ce na yanke sai kaza to me ka duba ko mutum ya ce ai ai ai a karance-karancen da i bai ga wannan hukuncin ba wannan jahilci ne me ka karanta ko kuma malamai na abubuwan da suke faɗa ni ban taɓa jin sun faɗa haka ba malami nawa ka ji ba a yi yanke idan ka ji hukunci wanda kake ganin wannan hukuncin kai ba haka ka san shi ba idan ka ji wani ya zo da wani hukuncin to sama shi ku zauna sai ya baka dalilinsa ƙila ka ƙaru da ilimi shi ma ƙila ya ƙaru da ilimi in kuma rujihani za ku sai a rinjayar da hukunci ɗaya cikin ɗaya sai ku fahimci juna sai a tafi a kan abu ɗaya amma cewa na ya ce kaza wancan kuma yana ganin shi sai malam wani zai koma wannan ai jidali ne ba jidali a addini sai fahimta kowa abin da ya fahimta ba za a wofintar da fahimtar mutum ba don ta iya yiwa yana da madogara saboda haka wannan gashi ne dai da na ji da kuma yadda abin yake idan wani ya zo da wata fahimta bayan wannan dama da yawa aka zo da haka har yanzu da yawa waɗanda suke ganin aka saki ɗaya saki uku kawai saki ɗaya ne in dai a kalma ɗaya ne saboda wancan maganan na farko akwai kuma wanda suka tafi akan su dai abinda sai na umar ya zo aka gyara aure aka rage saki suna nan akan wannan domin annabi ya ce mu bi su akan abin da suka zo da shi domin sunnarsa ce shi ma to kaga kowa da irin fahimtarsa Allah ya ba mu dacewa wallahu a'lamu kuma